من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله ومن والاه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ba manta ba mun tsaya daidai gaba ko shafi na ɗari biyu da uku muna bayani akan wato abin da ya shafi gazuwa gazuwatu banin musali au gazuwatu muraisiya mala yace durusun wa ibar min hadhihi alhaditha darasai da kuma ababen lura akan wannan abin da ya faru al-ufazu ala sam'ati siyasiya qararu kwararrun malamai dangane da abin da ya shafi kai komo na siyasa wa wadatu tafi dakhiliya da kuma wato tsayawa ɗayantuwar tsawon cikin gida wa hada dar malai yace wannan darasin kuwa wato yuziru fi qawli sallallahu alaihi wa sallam yana bayyana ne cikin faɗin annabi alaihi salatu wasallam da yake cewa fa kaifa ya umar ya me zai faru ya kai umar za ta haddasa na dan mutane suka rika tattaunawa annabi muhammadin ya kula ya kulu ashaba me zai faru me kake tsammanin mutane za su rika faɗa da cewa annabi muhammad yana kake sabon falam yuwajihu nabi sallallahu alaihi wasallam ibn salud annabi alaihi salatu wasallam bai fuskanci abdullahi dan ubayi dan salud ba wa mu'amarati lil mudabbara da kuma mu'amala mun ce shine conspiracy irin haɗin baki na cutarwa bil quwwati me yasa annabi bai fuskance shi ta hanyar ƙarfi ba wata imali silah kuma me yasa annabi bai amfani da makami makami ba me yasa annabi bai haka ba sai ma ne ke hisan ala wahdati safil muslim annabi ya haka ne saboda kwaɗayi na wajen wato ɗaiɗaituwar kasancewar sahun musulmai ya zama wato sahu guda ɗaya shine wahdatu safil muslim annabi yayi haka ne dan haɗin kan musulmi kawai wa zalika li anna libna libna abi libna ubayyin atba'an domin ibn ubayy bin salul yana da mabiya wa shi'atan kuma yana da kungiya musulmi na kuma duk musulmai ne magruri amma waɗanda aka ruka kun san kafin annabi alaihi salatu wassalam ya zo madina ana kirin za a bawa wato shi Abdullahi dan Ubay dan Salul za a nada shi za a crowning din sa a matsayin shugaban kabilun gurin sai kuma ga annabi ya zo Yusa yake da wannan adawar na cewa annabi ne Yusa aka hana shi wannan shugabancin da ya samu kun fahimta da kyau su so da haka yana da mabiya mabiyan nan kuma magrurin wanda ya rudar da su su ba su komai ba kawai sun ki suka sani inda wannan bako ne dole ya zamto yana da nasa mabiya to shine annabi alaihi salatu wasalam ya ki yin haka ne ya ki zuwa ya dau mataki akan dan uwai dan saru saboda idan ya zo waɗancan da suke mabiyansa ba za su fahimci annabi lokaci guda ba to shine hikimar da yasa annabi alaihi salatu wasalam ya kale dan ubai dan saru duk da cewa cutar da yake wa annabi ta fito biri da cutar da yake cutar wanda yake wa musulunci to shine malai yake walau fataka bihi la aradat lahu alukum da da ta annabi alaihi salatu wasalam ya keta ya abka masa la'ar adat lahu a lokun lallai kuwa da makyarketa kabilancinsa ta motsa kaga da ya motsa daga ba ɗaya wanda suke mabiyansa za su ce ga ɗan kabilan ma an zo har gida an taɓa shi saboda haka ba za mu yadda ba aluk shine hamiya shine alukun wa qadiba lahu rijalun mutahammisun sannan kuma da an samu wasu masu hamasa in aka ce hamasa shine mutumin da yake da karsashi waɗanda suke mabiyansa suna da hamasa suna da karsashi da sun yi fushi da abin da aka yi wa ubangidansu wa qad yadfa'uhum tahammusuhum lahu kuma abin da wato yake kare su shine irin abatar da suke a gare shi ila taqdiril wahdatil muslima an gane ko zuwa tsintsinka wato haɗin kan musulmai annabi ya yi haka ne dan kare zuwa bayu ila taqdiril wahdatil muslima zuwa tsintsinka wato haɗin kan musulmi wa yasa fi dalika ayya maslahatin lil muslimin kuma cikin yin haka ba wata maslaha ga musulmai dan ka zo ka tarwatsa su a lokaci guda wala lil islam haka nan ga musulunci to saboda haka sai ma yake na biyu matsalul imaniyun azim ga wani misali babba na imani mai girma kuma wa ikhlasun fil mahabbati wal yaqin ko kuma ikhlasi wajen soyayya da kuma yaqini ta kankancewa kana ibn ubayy bin salul waladun mu'min ba ne mutum shi ubayy dan salul abdullahi dan ubayy dan salul yana da wani daki kuma mu'mini ne mukhlisun gaji mai ikhlasi yusamma abdullahi bin abdullahi bin ubayy bin salul sunansa shi ma abdullahi جسد عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول في موقفة من والده جسد كما يتكي يا جنجنو شي وانا عبد الله بن أبي بن سلول يا جنجنو zuwa ga mahaifinsa na kasancewarsa a matsayin ma'awato ya jingini zuwa ga Abdullahi dan Ubay dan Salul na kasancewarsa a matsayin uba a gurinsa wa taqdimihi wa ikhlasihi lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam amma ba abin da yake gabatarwa shine ikhlasin sa zuwa ga Allah duk da cewa jassada ila abini ya dinginu ta bangaren jiki zuwa ga mahaifinsa amma ya fi gabatar da wato ikhlasi biyayya da yake wa Allah da kuma Annabi alaihi salatu wassalam wa taqdimi muhabbatihi ba da kuma ya fi kuma gabatar da soyayya da yake yi wa Allah da manzansa wa marabi ma da yardar su ala muhabbati wa marabi al-ubuwa ya fi gabatar da su akan soyayyar da yake yi wa mahaifinsa da kuma yardar da yake nema a gurin mahaifinsa wanda yake wa Allah da manzonsa ta fi wannan lamma sami'a ma fa'alahu abu yayin da ya aji abin da mahaifinsa ya aikata bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga annabi alaihi salatu wassalam ja'a yasta'dinu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai zo yana neman izini gurin annabi alaihi salatu wassalam fi qatl walidi dan ya kashe mahaifinsa saboda ya ga irin abin da ya ji labarin irin abin da baban ke yi wa irahatul muslimina min sharri kuma ya hutar da musulmai ga barin sharri shi wannan dan ubayi dan sallu fa qabalahu sallallahu alaihi wasallam sahibul kalbi kabir sai annabi alaihi salatu wasallam ma abuci zuciya babba sai fuskanci Abdullahi ibn Abdullahi bin Salul ya fuskante shi da zuciya mai girma wal khuluqul azim da kuma wato halaye waɗanda suke manya fi masali rafi'in fil aqul da wajen misali madaukaki wajen yin afuwa wa rahmati da kuma wato jin kai wa hukmin suhbati da kuma kyakkyawar abokantaka qa'ilan lahu yana cewa da shi bal na tarafaku bi bari wannan zance na tarafak za mu tausasa maka to shine malai yake cewa wa na'in suhbatahu ma baqiya ma'ana annabi yake masa za kuma mu kyautata wato zama da shi mutukar yana tare da mu shi dan dan salullah ai da ba ya faɗa a baya kada mutane su ce ina kashe sakwai na shi sa ba zan taɓa shi ba domin a ganin mutane na nesa ta rashi a tunda kullum tare yake da annabi alaihi salatu wasalam ba wanda zai ba annabi hanzari in ba wanda Allah ya kiyaye ba na biyu ma da yake muharabatul asadiyya al-jahiliyya yaƙar kabilanci shine asadiyya al-jahiliyya kuma na jahilanci na jahiliyya innal asabiyyata al-jahiliyya ghayra maqsura ku sani asabiya wato bangaranci na jahiliya bai taƙaitu alal asabiyyatil kabaliya ba abu ta wato kabilanci na kabilu bangaranci na kabilu alkabaliya yana nufin kabila kabila bai wa ko ka ce kebaliya bai shafi dangane da wato kabilancin bai shafi bangaren kabilancin kabilu kawai ba bal inna hal istirak fi ma'ana bari wannan zance wato abubuwa ne da suka haɗu a ma'ana an wasu mu'ayyan ko wata sifa wacce take wato a bar ayyanawa wato karka ɗauka akan ƙabila kawai ɓangaranci wato yake banta yake banta yana ke banta akan a ma'ana ma misali a ce wane yana yana da irin ra'ayinka yana son goyon bayan son zuciyarka kai ma kuma kana da irin wannan son zuciyar to da ya faɗa abu ko ƙarya ne goyawa abun baya saboda haka shi ma za a iya kiransa asabiya an fahimta da kyau ku to shi ne malai yake cewa awwasi muayyan yuj'alu al-mushtarikina fi wadanda duk wanda suka association a cikin wannan kabilancin kawai ana kiransu masu asabiyanci ya ta'awanuna suna taimakekeniya akan haka wa yatanasaruna fi ma bainahum bil haqqi kuma suna taimako wato don gani abu da abubuwan da suke a tsakanin su bil haƙi da gaskiya wa bil batil haka nan barna ma idan ta zo sai su taimaka wa junan wa yakunu wala'uhum fi ma bainahum ala asasi hadha al-ma'na soyayyar su shine wala'u wato soyayyar tana kasancewa a tsakanin su ala asasi hadha al-ma'na hausa tushen irin wannan ma'anar awul wasil mushtarak ko wata sifa da suka hada a kanta kawai shine abin da zai janyo su su zo su yi wato su yi asabiyanci fa inda ma ka ta'a rajulun minal muhajirina shine malam zai ba mu misali yayin da wani daga cikin muhajirun ka ta'a ya ture wani ya zungure shi rajulan minal ansar ya zunguri wanda daga cikin mutanen ansar wanda mun faɗi sunan su masu wannan rigimar jahja bin mas'ud ko ibn sa'id da kuma wasnan ibn wabr muka ce su ne waɗanda aka samu wannan matsalar da su satin da ya gabata to shine malam yake cewa qala al ansari shi jahja ibn sa'id ko ibn mas'ud sai yazo yace ya lal ansar ta kabilancin ya motsa ya ku mutanen lansarawa mutanen madina wa qala al muhajiri shi ma wasnan ibn wabr yazo yace ya lal muhajiri ya ku taron muhajirun fa sami'a zalika annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji haka fa qala yace ma ba da da'awa jahiliya wannan kuma su ai masu wannan da'awa irin ta jahiliya قالوا تفي رجل من المهاجرين كسع رجلا من الانصار wanda daga cikin mutanen Madina maka ya zunguru wanda daga cikin mutanen Madina fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace da'uha ku bar wannan maganar fa innaha muntina domin abu ne mai doyi mai wari wa jaha dilala bi hadha al-khabar mala yace zai ce zai fuskantar da addalala ko addilala ya fuskantar da wannan abin shiryawa zuwa ga wannan labarin أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذه المنادى النبي عليه الصلاة والسلام ياي إنكاري ياي إنكار وانا أبن لأكي شيلا أكلتا لما تشعره من معنى العصبية dangane da abin da suke ji na daga ma'anar bangaranci ma annal munadi ya ista'mala isman tare da cewa wanda ya yake la ista'mala isman yayi amfani da sunan da ista'mala alquran qur'ani ma da shi yayi amfani wa huwa almuhajirun muhajirin Allah ma da haka ya kirawo su almuhajiri wal ansar haka nan su malan sara haka Allah ya kirawo su wal muhajiri istansara bil muhajiri mutumin makka ya zo ne ne mu taimakon wato mutanen makka ma annahu huwa allazi kasa duk da cewa ba shine wanda ya tsokana shine ya zo ya ya zungura fa ka annahu bi nidai hadha yuridu auni aunuhu kai ka ce wannan shelar da yana nufin ya taimaka musu ne littiraki ma'ahu fi ma'anar hijira tare da wato wato haduwarsu da shi akan ma'ana ta hijira wa kadhalika al-ansari haka ne shi ma mutumin Madina iskan sarabil ansar ya nemi taimakon mutanen Makka Madina kai li'annahu minhum saboda yana cikin su wa yastariku ma'ahu fi wasfil ansar kuma ya tarayya da su wajen sifa kasancewarsa mutum mutumin Madina wa kana haqul isnai malami hakkin da yake kan mutum biyu ko shine idza kana la budda min al intisari bil ghaib idan ya kasance sai babu makawa sai ka nemi taimako a gurin waninka an ya kuna al-intisar bil muslimina jami'an to ka nemi taimakon musulmai gaba daya ba wai ka kira iyayen kabilan ku kawai ba shine abin da annabi ya kore kaga in gaskiya ne sai ce ya makar al muslimi ya ku taron musulmai ba wai ku ya mutanen maka ba kawai ka zo ka ce ya ku kanawa ka je wani guri ka yi tsokana duk ana tattare ga mutanen Maiduguri ga na Borno ga na Gombe a dukka su ko ina sai kawai ka kira mutanen Kano bayan haduwa ce ta musulmi gaba daya to wannan idan kai kai asabiya wanda yake bangaranci ko kabilanci to ana kalubalantar sa dan me yasa bai kira musulmi gaba daya ba wa ala hada aka haka kofal madlubi min ad-du'a abinda ake nema gurin masu da'awa shine at-ta'kid ala nabdil asabiyya su karfafa wajen kore bangaranci bi jami'i anwa'iha ta dukkan wato ta duk kowanne nau'i kowanne iri ne a kore shi ba daidai bane wanda za a zo mutum yanzu zai je ya auro mutuniyar kogi sai ka ji an zo ana ta surutu ai ba ba ma ai kai kabila ce kaza kaza kaga wannan kabilanci ne in dai musulma ce na taba ba wasu mata misali na ce duk mata annabi ai kabilu ne banda mutum biyar cikin su sha ɗayan nan su kaɗai ne kurashawa amma duk sauran kabilu ne daga daga misali daga in a yanzu ne za ka iya cewa daga biyar biyar sai in yamura sai kaza sai kaza amma har bai wudiya akwai a matan annabi alaihi salatu wasalam karewa kenan safiya bintu uyay ibnu aslab saboda haka kaga ya aure daga su mustalaqiya su juwairiya su maimuna bint al-haris al-mutalaqiyya ita ma duk da sunan kashi kashi kabilu ne annabi alaihi salatu wasallam ya auro su su ayi qurayshawan suna na aisha ne ta hafsa ko suna na khadija su ne zaka ɗebo ka ce waɗanda suke qurayshawa su su biyar katal saboda haka ba daidai bane an fahimta da kyau ku a zo a rika ɗebo irin wannan abubuwa idan mutum ya yi sai rantu ya yi wato jahiliyatul ula to shine ma yake faɗa mana gashi nan zai karasa sawa'un kanat asabiyatin taqumu ala asasil qabaliyya duk ɗaya ne idan wannan kabilancin ya fara ne akan wato tushe na kabila aw alal baladi ko kuma na gari a ce ina kanawa suke duk ku zo nan ya ware awul mazhab ko kuma mazhaba waye dan mazhaban mu ni dan hanafiya ne to duk dan hanafiya yoyo na kamar yadda ake da kamar yadda albani ya kawo ko a farkon sifatu salatin nabi ya kawo cewa da a cikin harami sai kaga nan kusurwar yan hanafiya ne suke sallah ɗaya kusurwar kuma yan malikiya wannan kusurwar kuma yan hambaliya wannan kuma yan shafi'iya ko kuma araba idan yan hambaliya suka zo mutum ya zo sallah rawa zai kalma su sallah daga yanayin sallah zai gane wayan nan ba yan namu bane sai da su mala albani suka zo suka yaki wannan abu to joke ya ka daina amma da a harami kamar da ya kawo a ciki sai a yi sallah kala nawa kowace maza ba sai ta zo ta yi tata saboda haka ko mutum ya zo ya ɗauki wannan kabilancin na maza ba aule hizbi ko kungiya ni dan APC ne saboda haka tun da APC nake duk wanda ya faɗi magana a PDP in dai ba irin ta ya faɗa wato kawai ƙarya ne ba haka ake ba saboda haka alhizbu shi ma ya koma a tabiya din kenan ko kungiya awila irk ko kuma jijiya wani dan tsatsan mu ne daga tsatsan mu ya fito awil laun ko kuma tunda ni fari ne ko wani ni baki ne wani ma baki ne to duk abin da ya daidai ne awil dam ko jini mun hada jini da shi awil jinsi ko yan jinsi ɗaya ne mu wa an yakuna alwala'u lallai soyayya ta kasance wata nasuru ala asasil ukhuwa al-islamiyya da taimakekeniya a kan tushe na musulunci haka ya kamata allati asbata Allah ta'ala bi kauli wanda Allah ya tabbatar da ita da faɗin sa cewa innamal mu'minuna ikhwatu hakika mu'minai almu'minuna wannan alif da lamun din ba a hadiya ba ce sinsiya ce duk jinsin musulmi gaba ɗayan su ikhwatun ƴan uwanmu ne kawai ko a ina yake wa an yakuna tanasuru fi ma bainahum ya zamto taimakekeniyar da za a tsakanin su kuma tanasuran ala alhaqi la ala albatil ya zamto taimakekeniya ce akan gaskiya ba akan barna ba sai labarin nan mara daɗi da zamu biya shi hadithatul ifki labari dama a gazwatul murayfiya ne to hadithatul ifki abubuwan da ya faru akan kage da aka yi wa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha malike wa huwa ma waqa'a fi hadhihi al-ghazwa shine abin da ya faru a wannan yaki min almunafiki ne daga munafikai min ifkin mubin daga kagi wanda yake a fili obvious kamar rana lokacin azhar wa buhtanun azim da kiri babba buhtan shine kiri babban kiri fi haqqi ummi almu'minin as-siddiqa bint as-siddiq radiyallahu ta'ala anha wa an abiha akan haƙƙin wato uwar mu'minai as-siddiqa ne gaskiya bint as-siddiq ‘yar mai gaskiya radiyallahu ta'ala anhuma anha Allah ya dade ita wa an abiya da mahaifinta maliki a wurin bukari wa musulun fi sayi haima bukari da musulun sun kawo hadisi a cikin sahiha ta su hadi da hadisa an aisha radiyallahu anha akan wannan hadisa din dangane da na aisha Allah ya kara mata yadda wa hadiya tarwa lana ma waqa'a fi hadi uslubil qasasi lallai ga tanan da kanta tarwa lana tana rawaito mana ma wa fiha abin da ya faru a kanta bi uslubin kasafi a wuta wani salo na ba da labari badi'in ne ban kai ita da kanta take faɗa abin da ya faru da kanta da ita qala tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja safra tace mijinmu annabi alaihi salatu wasallam ya kasance idan ya niyyar fita tafiya a qira'a baina azwaji sai qira'a tsakanin matansa abin da yake kenan sai yake cewa fa yatu hunna kharaja sahmuha duk wanda raban ta ya fada ta zuwa zai rubuta tafiya tafiya tafiya a guda ɗaya zai sa gida gida sai a zuba takardar a ce ko ce ta dauka duk wacce ta dauko gida to ba za a daita ba wacce ta dauko tafiya to da ita za a haka annabi yake dan ya kwatanta adalci a cikin wato iyalinsa to saboda haka da yazo yayi wannan lokacin da zai yi tafiya lokacin idan arada an yakulu da safura idan ya nufin ya tafiya to shine tace asra baina azwaji zai kuri'a tsakanin matansa fa yadu hunna kharaja samuha duk wacce rabar da ya faɗo kharaja biha ma'ahu sai ta fito tare da shi kala tace fa asra baina na fi gazatil gazaha tace a wani yaki da zai fita kawai zai kuri'a tsakanin mu fa kharaja biha sahmi kawai sai wato rabona ya fada Allah ya sa da ni za fa kharajtu ma'ahu na fita tare da shi ba da ma unzila hijab amma a lokacin ayar hijabi ta sauka wa ana usmanu fi haudati tace amma a fita yakin ana dauka na a cikin haudat kamar wani abu ne kamar ɗan bukka ake yar karama mai daki haka kun fahimta da kyau ko shine haudat to saboda haka tace a cikin wannan haudatin nake wa unzalu fihi kuma ana saukar da ni a cikin wannan haudatin tace fasirna muka ci gaba da tafiya hatta idza faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min gazwatihi tilka har annabi alaihi salatu wasallam ya gama wannan yakin nasa wa kafala sai biyo wa nauna min almadina muka kusa madina a dawowa mun kusa da madina adana lailatan bi rahil kawai wata rana wato sai hila bi rahili ga cewa ga wa'annan ayar an fahimta da kyau ku na cewa dan amma ana yada zango idan aka yada zango bayan an gama sai a buga kujen tafiya kuma a ce a tashi a tafi kace wa qumtu sai na miƙe hina azanu bi rahim an gane ku yayin da aka yi kela na cewa a tashi za a tafi fa mashaitu sai na tafiya ta jawo tuljaisha na zo na wuce wannan rundunar falan ma qadaitu min sha'ani yayin da na gama abin da zan yi aka wanto ila rahli sai na dawo gurin wannan abun hawan nawa falamastu mala ya rubuta falamasta abin da yake daidai shine wake typing error kai an samu falamastu sadari sai na taba kirji na in ji ta fa idza aiqidul li sai na ji wani sarkatawa min jadi azfar jadi azfar wa shine sarka wata da aka yi ta da duwatsu an gane ko al-hijrul yamani al-ma'ruf wanda duk aka yi daga duwatsun mutanen yaman kamar mu a yanzu za mu iya cewa murjani ai mun san murjani ko to irin wannan dutsen mai tsada saboda kun san dutse ne mai tsada saboda haka tana taba ce ta ji babu shine min jadi alfarin daga dutsen mutanen yaman kadin kada tana taba ce ta ji ayyakin ki wannan abun da ta daura take farajatu sai na dawo falta masu aikadi ina neman wannan sarkatawa fa habata ni istiga'u neman sa sai tsare ni garin nema sai na dade wa aqbala ra'dul ladina kanu yarhaluna li yarhaluna li kace su ko wayannan bayin Allah da wato suke yi dauka na su tsora ne na shiga cikin haudar su tsora a kan rakumi su kada shi su kuma suka fuskantu fahtamalu haudati tunda dama suka ajiye haudatin barin gurin da suke kun fahimta da kyau ku tunda mace ce ba ma haram wasu bace kowa zai tafiyar sa da an buga kujen tafiya sai su dawo ita kuma da ta ji an buga sai ta shiga ciki da sun zo kawai ɗauka za ba ruwansu da ita su dora ci gaba da tafiya lokacin da suka dawo suna dawowa kawai suka ɗauki hauda da basu san ba ta ciki ba suka dora akan rakumi an fahimta da kyau ku to saboda haka farahaluhu ala ba'iri suka dora shi akan rakumi na allazi kuntu arkab wanda nake hawa wa hum yahsibuna anni fihi suna tsammani ina ciki wa kana nidau idza ka khifafan tace a nan lokacin duk mata ba su da kiba ba kiba a tare da su lan yakunna ba fi nauyi ba walam yakshahunna lahamu na ba bi lilli su ba wato wati ke ba ba wati ke babbani wa inna ma yakunna al'ulka domin abin da suke ci dan abinci ne dan kankani shine al'ulka kankanin abinci ne من الدعام نرجع عبود فلم يستنكر فلم يستنكر القوم حين رفعوه mutane ba su gane wa lokacin da suka daga domin da ita da babu ita gaba ɗaya duk ba nauyi to da suka daga ba su gane cewa ba mutum a ciki ba saboda ba ta da nauyi ga yarin ta ga rashin kiba saboda haka sai ta dora an suka dora kawai rafa'u ko ke falawai hina rafa'u fi kalal haudat wato yayin da suka daga shi ba su gane nauyin wannan haudacin ba ba hamalu kawai suka dora wa kuntu jariyatan haditha tafsir kace ni kuma a lokacin yarinya ce budurwa yar bana bakwai wanda shekarun ta kwata kwata ba su fi shekara goma zuwa sha ɗaya ba ya hayya kayyo to shine take cewa fa ba'atul jamala suka kora rakumin su kawai wa taru suka ci gaba da tafiya fa wajadtu ijli bayan nan kuma sai gaji na tsinci wannan sarkatawa ba da mastamaratul jaysh bayan rundunar ta riga ta tafi fajitu manzilahu sai na dawo gurin da suke wale tafi ahadu na gaba kowa a gurin fata yammamtu manzili sai na nufaci shine ta yammamtu ai kasantu manzili sai na wato nufaci gurin zamana allazi kuntu fihi wanda nake a gurin da kaga wata hikima da Allah ya bata sai ya bada tunanin kan aka je a gabata nan ai za a dawo gurin a ce ai koma gurin da take sai ta je gurin kawai tace wa zanantu annahum sayaskiduni nayi tsammanin cewa za su neme ni fa yarji'una ilayya su da inda nake wa baina ana dalisa tace ina zaune a wannan gurin tace ina zaune a wannan gurin kawai ya hayya kawai galabat ni ainaya sai idanuna ya rinjaye ni fanimtu sai na fara bacci wa kana safwan bin al-mu'attib as-sulami shi ko safwan ibn al-mu'ajjal al-sulami wato thumma zakwani sannan kuma dan kabila zakwan an rasa min wara inje ya yayi jinkiri a bayan rinduna wato shi yana cikin mutanen da idan aka tafi yaki aka dawo shi baya kaiwa da wuri yana biyo baya ne bayan an tafi ko da wani ya yadda wani abu ya tsinto ya samu shi aikin sa kenan to shine an rasa tarihi yake tsayawa yake a baya ya biyo bayan rinduna sallallahu alaihi wa sallam faddalaja to shine ma yake cewa faddalaja ai shine sai tafiya yi tafiyar dare eh shine wato faddalaja yayi tafiyar dare cikin duhun dare ta wuri yana tafiya fa asba inda manzili inda tafiyar dare guri ne mai dan nisa kawai sai gari ya waye masa daidai gurin na na Aisha yana zuwa gari ya waye kawai fara'a tawada insanin na'i sai ga wato wani dan inuwa inuwa na wani mutum na bacci fa tani ana ja ta ce sai zo guri na fa arafa ni hina ra'ani yana kan ya sai gane wa kana rani qabla hijab domin da ya san ni yana gani na kafin a saukar da ayar hijabi ya san ni fa sai kaftu bitirja'i tace wallahi a ɗaya ruwa ta ce wallahi ba abin da ya farkar da ni in ba istirja'in sa ba kawai ji ne yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tace wannan kalmar istirja'u shi ya tashi ni hina arafa wato yayin da yazo istirja'i hina arafa ni yana gane ni kawai da yazo gurin yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana ta maimaita wannan kalmar tace tana jin haka tana bacci fa kammantu wajhi bi jilbabi sai na dau jilbab hijabun ta kawai sai ta dauka sai ta rufe fuskarta tun da gaba daya alilba take amma fuskarta a waje take tana bacci da yazo yana ganin ta da ya gane sai yana ta wannan istirjain tana jin magana ita kuma sai ta rufe fuskarta wallahi ma kallamani bi kalima tace wallahi bai ce mun ta tafi sababin lantana a sauki ba magana da yi mun wala sami'tu minhu kalimatan ghayra istirja'ihi tace kuma wallahi ban ji wata kalma sabanin wannan istirja'in ba ita kadai ya rika maimaitawa wahawa shi ya sauka da kan hatta ya sauka da kan abun hawansa hatta ana qara'ilata wa ya zo durkusar da dabbarsa fa wadi ala yadaiha rasulullahi wa ni'mal wakil ita kuma dabbar ta zauna akan kafafunta na gaba ta durkusa kenan fara giftuwa sai na hau ban talaka ya kudu bi rahila dan da a ɗaya ruwaya ma yadda ya mata da ya ajiye dabban sai da ya ɗauki mintuna yana ganin ai yanzu ta gama kintsa ta hau sai ya dawo kawai sai ya dawo ya ja rakumin ban talaka ya riƙe akalan rakumin yana tafiya ya ci gaba da tafiya ya kudu bi rahila yana ja min wannan abun hawa hatta a sai nan jai har muka je inda wannan rundunar take ba da ma nazalu mu'arrifin bayan sun sauka a ƙarshen dare dan su huta fa halaka man halaka fi sha'ni Allahu akbar sai sai wasu suka halaka wanda suka halaka suka halaka akan sha'ani na injina na Aisha wa kana alladhi tawalla kibra al-ifki president din na yada wannan wato maganar mara dadi shine tace Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine president na munafikai a wannan lokaci ka malai ce intisharu shari'a fil madina to kun ji an zo wannan gabar sin na biyu kuma sai ta ce to yadda wannan abin mara daɗi ya yaɗu a cikin madina ga hanyar kuma fa qadimnal madina tace muka je madina fashta kaitu biha shahrat tace narka rashin lafiya har tsawon wata daya tana zazzabi wannan su fi zuna fi qawli ashabil iski wala ashur tace mutane suna ta kutsawa akan maganganun ma'abuta kagen nan tace amma ni ban sani ba ba san me ake ba duk wannan abin da ake ta ce an yi wata guda ana ta tattauna ana ta da an je gaba munafukai da sun je gurin majalisa ya ce kai ba ku ji abin da Aisha ta yi ba an ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza saboda haka ta ce wata ɗaya jir ba ta san me ake ba wa ma ya ribu ni fi wajari ta ce kuma ba abin da yake mun kai komo dangane da ciwo na ba abin da yake mun kai komo ta ce kawai abin da ya fi damu na dangane da ciwo na shine ya ribu ni abin da nake shakka akan ciwon na shine anila araminan nabi sallallahu alaihi wasallam lutfan ladhi kuntu aramin abin da yafi damun ta ba ciwon bane tace ba na ganin in tausasa wanda annabi alaihi salatu wasallam yake min da idan ba da lafiya domin da yakan shigo ba ta lafiya ya taba jikinta ya ko wani sa'in ma ya dan janyo ta lallashi ta cewa ai ba komai irin lallashi da wato miji yake yi wa mace ba ta da lafiya tace yanzu ba ya mata ita bata san me yake faruwa ba to shine take cewa wala ashuru bi sharri hatta nakahatu tace ban taba jin wannan sharrin da ake faɗa ba har sai da na fito fa kharajtu ana tace wato bukata ta kama ni shine nakahatu to shine take cewa fa kharajtu ana wa ummu mithla sai na fito ni da um na tsallake wani guri oke inna ma ya dukulu fa yusallimu thumma yaqul tace yana shiga ne cikin gida idan yayi sallama sai ce kai fa tikum ya ta ji da jiki annabi ba zai je gurin ta ba sai dai tambayi sauran matan yace ya jikin nata kuma tace wannan shi ya bi mata ciwo ba zazzabin da take ba hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel to shine malai sai kun mayar sarif na Aisha ta ce da ya faɗa haka ya ta ji da jiki kawai zai juya ya fita ba ruwansa da ita ita wani ba Allah ji yake tambaya ta wai dama ana samun wai matsala mata da miji wata ana kwana hudu zaman aure ne bai wata shida da auren ba wata za an yi kwana hudu ba a magana na ce sai ku yi wata ma wani lokacin wai yi ba mamaki yake na ce amma kana so ka zauna lafiya to yanzu malam nace kaga ai da ma ana faɗa ku da yawa ba ku fahimta cewa ɗauka ku kawai wannan Titanic loving din za a zo a yi na ƙarya da ake a waje wallahi ba shi bane to zau da haka ya za a yi nace in kana so ka zauna lafiya kamar da matar ka yarinya in ce ma laifi ranka yi ɓata ka ce ba na hakuri kin ɓata ba kawai zo ki ma hakuri kamar da yaro a domin ta jefe yanzu kuna cikin matsala kamar yadda yaro yake za ku tashi ba abinci a nemo da kyar amma za ka fita zai ce abba ka siyo man jirgi ko ko ba abin da ya mace haka ba mace take yanzu yanzu nan ta ga da kakani ka yi baki baka siyo amma za ka fita zai ta baka sallahu cewa ba mu da kaza da kaza ba haka bane don ka dauke ta a wannan marhala sai ku zauna lafiya wadannan duka za ka yi kenan ko to ai kai kullum kuma za ka rika rigimar ai shi ne ai abu ne da yake zuwa ba wai ko da yaushe ba ka bai da rike ku shi za wani malami ya ce su mata da a ce kore ne da sai mu kwankwasa mu jiya suke da kore ne kawai ita mace kawai kai addu'a wallahi tallahi kawai ka yi addu'a sai ka zauna lafiya ba ka ji wani mai hikima da ya zo yana magana wannan alhawasul kham five sense organs da ake faɗa yace suna su shida ne na mata shida ne ba biyar wani to bara mu ji mu ci gaba shine kawai misalin sa wani lokacin muka zo a faɗa to shine ma da yake cewa nana Aisha ta ce fa kharajtu ana wa ummu misla kawai sai muka fita ni da ummu misla qibal manasi muka fuskanci al manasi shine al marahib ban dakuna wurin da za a fake kenan bayan gari wahiya mutabarrizuna shine gurin da muke yin bahaya wa kunna la nakhruju illa laylan ila laylin tace amma ba ma fita a wannan lokacin sai dare zuwa dare wa zalika qabla an nattakhidha al-kunufa amma ba a lokacin kafin mu riki ban daki ne qariban min buyutina a kusa da gidajen mu da ba za ban daki a gida aslan a wannan lokacin ba a ban daki a gida daji ake fita a biya bukata har mata kuma saboda haka tace wa amruna amrul arabi al-awwal al'amarin ma al'amarin larabawan farko ne ita ba ruzu wajen yin bahaya sai wala al-ghaibi dangane da abin da ya shafi bayan gida wa kunna na ta'azza bil kunu tace saboda muna cutuwa da bandakuna a wannan lokacin an na takhidha inda buyutina in har mun rike su a gidajenmu fa bantu ana wa ummu misla nana aisha tace muka fuskanto ni da ummu misla hina faragna min sha'anina yayin da muka gama al'amarin mu na miki muna tafiya fa akarat ummu misla fi miltiha kawai sai ummu misla sai kin da mayafinta ko zaninta mayafi shine almir fa qalat sai tace ta'ita misla Allah ya wadaran misla dan ta ne ba ita ummu misla din tana yin wannan tuntuban sai sai Allah ya wadaran misla ta kuma na Aisha tana jin haka fa qultu la nace da ita bi ita ma qulti kar da abin da kika faɗa ya ce ummu misla a ta subbina rajulan ta rika zagin mutumin da shahida badiran ya je yakin badar ya je yakin badar kina zagin sa fa qala sai tace ya hantawo tace matsatan ga falalliya umma mitsa ta gaya aisha haka alam tasma'i ma qala wa kida abin da ya faɗa bane kullu ke nake wa ma qala me kuma yake fa akhbaratni bi qawli ahli al-ifk sai ta kwashe labari gaba sai ta bata na na ja mata sani ba sai a yanzu duk wannan kagen kwana talatin ana abu daya a cikin gari amma wallahi bata sani ba sai yanzu da ummu mitsa ta faɗi wannan fazzattu maradan ila maradi tace sai cuta ta ta ƙara akan ta da hasunan lawa ka san kage ya fi komai illa in mutum baya iya kuka an kai maka kage sai saboda mutum ya san bai ba abin da kake faɗa a kansa shi ya san bai ba sai kuma ka ce lallai ya yi to wani abu ne mai ciwo kwarai da gaske hasunan lawa wani mulki malaki aisha radiyallahu anha tasta'jinun nabiyya sallallahu alaihi wasallam to ga na aisha tana neman izinin annabi alaihi salatu wasallam lil audati ila baiti abawaiha a ba ta dama ta tafi gidajen iyayenta wasu mata mun biya wannan suka ce ashe ashe ya halatta a yaji kenan tun daga na na ta yi yaji nace na na ya ba yaji kai ba yaji ko kuna diban kaya ne mai gida bai ma sani ba ku tafi ko ba shine yaji ba wannan ku tambaya dai istizan ta nemi izini an fahimta da kyau ku za ta gidan iyayenta qalat tace falamma raja'tu ila baiti yayin da na koma gidanmu da kalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sallam sai ga annabi ali da sallallahu ya zo ya yi sallama a gidan wa qala yace kai fatiku hasbunallahu wa ni'mal wakeel a gidan ma ya tambayi ummu rumman da sai na wakar ya ta gida jiki har yanzu yana kan bakarsa to da matsalar abin da ya faru shi annabi an gaya ba kuma ya ƙi mata magana kun fahimta da kyau ko an gaya mata shi za a ke gaya wa mutane cewa mutum yana karatu wannan zai nuna ma cewa annaba ne za su islam bai san gaibo ba dan da ya san gaibo ku shi kasan isa ba za a sashi a damuwa ba har tsawon wannan lokacin kun fahimta da kyau ku kuma da da lokacin da aka saukar da ayat taimama ya zanto sarkarta ta fadi kun ga nan ma da ba za a yi ta nema ba da sai sai kawai ku daga rakun wannan tana gurin amma duk ba ya haka ba amma wasu su ɗauka an kace annabi bai san gaibu ba kamar ka rage yawan matsayi ko ɗaya sanin gaibu al'awari ne na Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba Allah ne ya faɗa da kansa yace da wanda suke sama da kasai gaba ɗaya ba wanda ya san gaibu sai Allah shi ya faɗa yawwa to saboda haka sai ma da yake cewa sallallahu alaihi wa sallam wa qala kayfa tikum fa kuntu sai nace eh dalli ila abawayya sai nake cewa wato ko kenan gida annabi ya shigo tambaye sa za ta yi kenan ko yayin da ya shigo cikin gida annabi alaihi salatu wasalam ya shigo yana cewa ya ta jira jiki ya kalli wato sauran matan ba iyayen wato nana Aisha ba fi dalli ila abawayya kawai tana faɗa haka ta taso ta ce kai kai mun izinin ta gidanmu qalat sai ta ce wa ana hina idin uridu a wannan lokacin ina nufin ina so an astaykin al-khabara min qibali ma in tabbatar da wannan labarin ta bangaren su cewa wai haka ne wannan abin da ake faɗa su ma sun ji ya yi ya kai fa ajina ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake je ki fa sai ki abawai ya nabi gurin iyaye na fa kulce da ummi ina shiga nake ya ummata ya ke mahaifiyata ummu rumman ke ma za ya tahaddathu nasu bi me mutane suke tattaunawa a kaina fa qalat ya bunayya sai ummu rumman take ya ke yata hawi ni ala nafsiki sha ki sauƙaƙa wa kanki wannan al'amarin sauƙaƙa wa kanki fa wallahi na rantsi da Allah laƙalla ma ka ni timra'atun qattu kaɗan ne mata za a samu a samu wata mace wazi'atun mai matsayi inda rajulin a gurin wani mutum kamar mijinta kenan yuhibbu ha da yake santa wala ha dara'ir kuma tana da kijiyoyi illa aktarna alaiha ba ce sai sun fiye faɗan maganganu a kanta mahaifiyarta sai ta kwantar mata da hankali na cewa ai babu mace da za ta zo mijinta yana mutukar santa ba sai kijiyoyi ba su kulla mata abubuwa ba abin da take mata kenan zara'ir gina cijiyoyi fakulti subhanallah na najiya take nace subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wala karka haddathan nasu bi hada har mutane suna tattauna wannan magana qala tace fa bakarti tilkal laila ta rika kuka a wannan daren hatta asbahatu la yarqu li dam'u tace tun dare nake kuka har gari ya waye tace wallahi la yarqu li dam'u ta ce hawaye ya ƙi ya yanke daga idona wala afta hilu bi nawmi kuma ban sa bacci a idona ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce thumma asbahatu abki na waye gari ina ta kuka ina ga mu tsaya a nan abubuwan da muka faɗa daidai na ya isa wannan karatu wato karatun ne ba ba daɗin ji ne da ke ba kwarai da gaske eh to ai ba za mu warware ba matsalar sai hasi wata ina sai mun shiga wani satin ba an fahimta da kyau ko matsala ce mai ɗan tsawo sai mun yi sati uku muna tattauna a kanta amma abubuwa ne da wallahi ba na manta lokacin da muka biya da wasu matan auren mu kafin ta shiga ba ɗaya su kuka su saboda labari ne mara daɗi kwarai da gaske kuma za ka ɗebi lessons masu yawa na cewa tun da aka yi na yake ya kage kai waye da ba za a yi ba kai ma za a iya maka saboda haka lallai wato za mu ɗau darasi mai yawa yanzu gabar da za mu shiga shi ne har annabi zai zo nemi shawarar sahabbai cewa me za ta faɗa akan kuma na na aisha to za mu zo wannan gabar wanda ina ga ya kamata mu tsaya haka abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana masu yi wa nana aisha kaji har zuwa yanzu masu shiriwa ne Allah ya shirya da su idan ba za su shiri ba Allah ya mana maganin su Allah madaukakin sarki wato shi ya san yadda zai yi da su wannan shine domin yi wa nana aisha kaji kuma ƙara yada maganar zagin annabi alaihi salatu wassalam domin ko malami a yanzu lafiyayyen malami idan ka zo ka ce ai malamin mutumin kirki ne sai dai matar ta iska ce to shi kake so ka zaga indirectly ka fake da wannan kun fahimta da kyau ku isa Allah yake al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat Allah madaukakin sarki ya dace da mu kula kauli hada astaghfirullah assalamu alaikum in babu tambaya da yi sallah to abubuwan da suka faɗa daidai Allah ya zama ladansa wannan muka kuskure Allah ya kuskure sarki ya yafe mana Allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu mutawassan alaina fa nadilla ya rabbal alamin اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بالدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فقضها برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين